الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma badu yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka kuma a wannan gari mai tarin albarka wato garin faki a munasabar ƙaruwa da ɗaya daga cikin 'yan uwanmu ya sama ta aure muna masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya masa albarka a cikin wannan aure nasu Allah madaukakin sarki ya kawo da fitina a cikin wannan aure a gurguje abinda ya kamata mu tattauna a kansa ina son mu ɗauko wata ƙissa ce daga cikin alƙur'ani domin mu kalli darussa na tarbiyya da suke cikinta. ta kasancewa kisoshin alkur'ani gabaki ɗayansu wa'azi ne gabaki ɗayansu darissa ne dukkan wata kissa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu a cikin littafinsa mai tsarki alkur'ani to akwai darissa masu yawa a cikin wannan kissar da ake son mu ɗauka wannan kissa Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin wani gida na tarbiyya gida na albarka kuma wani abun ban sha'awa sai ya zama mace ce ta zama sanadiyar gina gida duk da cewa tana da magabata amma ita ce alkur'ani mai girma ya ɗauko ya ba mu bayanin yadda ta gina wannan gida kuma gidan ya kasance gida mai albarka har Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wannan gida a cikin littafinsa mai tsarki wannan gida shine gidan alu imran gidan iyalan imran Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan kissa a cikin surar da aka sa mata sunan wannan gida suratu ali imran Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin ta a cikin wannan sura ta suratu Ali Imran saboda haka zamu kalli a cikin ƴan mintota zamu kalli yadda ayoyin suke da kuma darussa da zamu rika fitarwa ɗayan bayan ɗaya a cikin waɗannan ayoyi masu albarka kissa a cikin alkur'ani kamar yadda muka faɗi duka kisoshin alkur'ani dukkaninsu daga Allah suke sun bambanta da kisoshi da ake bamu na kirkira shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kore ma kisoshin alkur'ani kirkira yace ma kana hadisan yuftara kisoshin alkur'ani ma kana hadisan yuftara ba labarurruka ba ne da aka ƙaga aka ƙirga aka ƙirƙira a'a Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ba da labarinsu shi ya sa malamanmu suke cewa daga cin hasa'isul ƙisasil ƙur'aniyya akwai almisdaƙiyya ƙisoshin alƙur'ani sun keɓanta da cewa ga baki ɗayansu gaskiya ne sannan na biyu an na haƙisa sun tarbawiyya kisoshin alkur'ani ga baki ɗayansu na tarbiyya na tarbiyya ne da ake son a yi koyi da abin da aka ji a ciki Allah subhanahu wata'ala ya buɗe wannan kissar ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin Allah ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan lalle Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi annabi Adam alaihi salam sannan kuma ya zaɓi annabi Nuhu alaihi salam wace irin zaɓa wane irin zaɓa Allah subhanahu wa ta'ala ya annabi Adam, Allah ya zaɓi annabi Adam haisu sayyarahu abal bashar. Allah ya sa shi ya zama shi ne baban mutane, shi ya sa ake ce ma dukkan wani da ya zo daga tsatsansa ake ce masa ɗan Adam. Wannan istifa'in da Allah ya annabi Adam alaihi salam kenan daga ciki. Daga cikin zaɓen da Allah subhanahu wa ta'ala ya annabi Adam alaihi salam asjada lahul mala'ika ya sanya mala'iku su masa sujada daga cikin zaben da Allah subhanahu wata'ala ya annabi Adam alaihi salam allamahu al'asma'a kullaha ya sanar da annabi Adam alaihi salam sunayen abubuwa malamai suka ce yarurruka annabi Adam alaihi salam Allah ya sanar da shi har suna mabambanta ta yadda kowane abu zai iya faɗinsa da kowane yare. istifa'in da Allah ya ma annabi Adam alaihi salam kenan sannan daga ciki Allah ya istafahu Allah ta'ala wa sayyarahu nabiyyan min anbiya'ihi Allah ya zabi annabi Adam alaihi salam ya sa shi a matsayin ɗaya daga cikin annabawansa duk wannan zaben da Allah madaukakin sarki ya ma annabi Adam alaihi salam kenan sannan daga cikin zaben da Allah madaukakin sarki ya ma annabi Adam alaihi salam ya sanya duk wani bawan Allah mutumin kirki ko manzo ne ko annabi ne ko siddiqi ne ko shahidi ne ko salihi ne to daga tsatsansa yake sannan sai ya ce wa nuhan sannan Allah ya zaɓi annabi nuhu alaihi salam wani irin zaɓe Allah ya ma annabi nuhu alaihi salam haitu sayyarahu awwala rasulin Allah ya sanya shi ya zama shine farkon manzo shine farkon wanda Allah subhanahu wata'ala ya fara aikowa a matsayin manzo wanda aka bashi al'umma da zai zo ya musu wa'azi sannan daga kan annabi nuhu alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya sanya dukkan wani kuma da zai zo bayansa to zai zama cikin zurriyarsa yake sannan daga cikin zaben da Allah subhanahu wata'ala ya ma annabi nuhu alaihi salam ammarahu tawilan Allah ya ya ya ya rayar da Annabi Nuhu alaihi salam ya shekara shekaru masu yawa ya shekaru dubu ba hamsin falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina aman shekarun da ya kawai yana wa'azi shekaru dubu ba hamsin kafin a aiko shi ana iya kaddarawa a ce Allah yana aiko annabawa sau tari a shekaru arba'in bayan an kashe mutanensa an halakar da su da basu imani ba ba mu san kam ummira nuhun ba ba mu san shekaru nawa Allah ya ba annabi nuhu alaihi salam ya rayu ba to sai Allah ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan Allah ya zabi annabi adam ya zabi annabi nuhu alaihi salam wa ala ibrahim sannan Allah ya zabi ala ibrahim lafazin al'al a lugar larabci malamai suka ce yana zuwa da ma'anoni uku al'al in an ce alul mar'i ai nafsuhu shi kan kanshi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa salamun ala ali yasin a ɗaya daga cikin kira'o'i tabbatattu salamun ala ali yasin ai salamun ala iliyasin kenan mutum shi kan kansa ana ce ma alu sannan daga cikin ma'anonin alu akwai al'atba mabiya mabiyan mutum ana ce musu al'al kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa utbi'u ala fir'auna ashadda al'azab kaga ala fir'aun nan ana nufin mabiyansa da shi kan kansa da waɗanda suka bi shi a lalacewa sannan al na zuwa da ma'ana al'ahalu iyalan mutum to a nan Allah ta'ala ce wa ala Ibrahim sai malamai suka ce zai iya ɗauka shi kanshi annabi Ibrahim ɗin ake nufi ai inna Allah astafa Adama wastafa Nuhan wastafa Ibrahim sannan zai iya ɗaukan ma'anar ai atba'u Ibrahim duk waɗanda suka bi annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya zaɓe su sannan zai iya ɗaukar ahalu Ibrahim kenan wato iyalan annabi Ibrahim wanda daga cikin tsatsan annabi Ibrahim aka samu annabin mu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa ala imrana sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ko dai shi kanshi imran ko mabiyan imran ko kuma iyalan imran wanda wannan ma'anar ta uku ita tafi ƙarfi domin iyalan imran za a ba mu labarinsu Allah ya zaɓi waɗannan gidajen guda hudu gidan annabi Adam a matsayin na asali gidan annabi Nuhu alaihi salam mai biye masa a matsayin gidan da ya tabbata bayan an halakar da duniya ga baki ɗaya a lokacin da duniya ta ƙin imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan bayan annabi Nuhu alaihi salam babu wani kuma gida da ya ƙara samun tagomashi ya samu albarka fiye da gidan annabi Ibrahim alaihi salam domin dukkan wani annabi da ya zo bayan annabi Ibrahim alaihi salam to daga gidansa yake sannan sai gidan Imran a gidan Imran aka samu wasu manya-manyan bayin Allah guda biyu mace ta farko sannan kuma namiji na biyu mace ta haifi namiji kamar yadda za mu ji to nan kissa a ka'ida aka mata wata shimfiɗa wadda za ta jawo ma mutum hankali to sai Allah ya fara faɗa mana waɗannan gidajen cewa Allah ta'ala ya zaɓe su ya fifita su akan sauran halittu ya ba su falala ya ba su daraja ya ba su annabta wadda kyautar da tafi kowace girma da Allah subhanahu wata'ala zai ma bawansa a duniya malamai suka ce ita ce ba shi annabta shi yasa hatta addu'a ba a yi ko da lokacin da ba a yi hatmun nubuwa ba ba a rufe annabta ba to wani ba zai shiga ɗaki ya ta addu'a ya ce Allahumma sayyirni nabiyyan min anbiya'ika ba ko mutum ya addu'a ba addu'a ba ce istifa'i ne zaɓi ne shi yasa ba yawan ibadar mutum zai sa Allah madaukakin sarki ya zaɓe shi ya bashi annabta ba Allah ta'ala yana cewa Allahu alamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya san inda ya ya cancanta ya ɗora manzancinsa shi yasa mai hikima yake cewa tabarakallahu ma wahyun bi muktasabi albarka ta tabbata ga Allah ma wahyun bi muktasabi ba a aiki dan a zama annabi zaɓi ne kyauta daga Allah subhanahu wa ta'ala yake zaɓen bayinsa ya ba su annabta to nan shimfiɗa Allah madaukakin sarki ya mana sai ce zurriyatan ba'dha min ba'd waɗannan zurriyoyin da aka ambata mana gidan annabi Adam da gidan annabi Nuhu alaihi salam da gidan annabi Ibrahim alaihi salam da gidan Imran zurriyatan ba'dha min ba'd wasu irin zurriya ne waɗanda suka kasance sashinsu daga sashi suke annabi Nuhu alaihi salam idan aka bi salsalarsa za ta kai zuwa ga annabi Adam alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam in aka bi salsalarsa za ta kai zuwa ga annabi Nuhu alaihi salam kuma ta dire zuwa ga annabi Adam alaihi salam Imran idan aka bi salsalarsa za ta kai zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salam ta kai zuwa ga annabi Nuhu sannan kuma ta dire zuwa ga annabi Adam alaihi salam sallace zurdiyatan ba'daha min ba'd wani darasi za mu ɗauka a wannan zurdiyatan ba'adu hamin ba'adu wannan yana nuna mana duk lokacin da za a yi aure to a zaɓi zurriya wacce take mai albarka a nemi aure a gidan da yake gidan alkhairi kamar yadda manzon Allah su sama ya ba maza shawara cewa su nemi matan kirki kamar yadda ya ba mata shawara su nemi mazajen kirki su za su aura a haƙƙin maza ya ce tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fasfar bi zati dini taribat yadak ɗabi'ar mutane Allah maɗaukakin sauki ya sa su idan za su yi aure sukan kalli ababe guda hudu wanda waɗannan ababen guda hudu su ne ababen da ɗan adam yake takama da su cewa Allah ya bashi har wani zubin ma idan ya zama an bashi ɗaya daga cikin waɗannan ababen guda hudu in ba Allah ya masa gamdakatar ba ya tsare shi ya shirye shi sai ya ruɗe manta da wanda ya bashi dukiya dukiya tana da rudarwa tana da rudarwa shi yasa Allah ce innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna lalle dan adam yana tsagawa yana nuna jiji da kai saboda me saboda yana ganin ya samu wadata ta dukiya mai hikima abul fathil busti yana cewa huma rabi'a laghanin hikmatun wa tuqa wa sakina watanin malun wa tuyanu da dukiya da jiji da kai to garin su daya sannan na biyu kyau dan adam yana takama da cewa shi mai kyau ne sannan dan adam yakan yi takama da dangantaka cewa su gidan manya ne sannan dan adam a ɗabi'a yana takama da addini to shi yasa in za a yi aure ɗabi'ar mutane sukan kalli waɗannan ababen guda hudu amma sai manzon sama ya ce duka ukun farkon ka a kalle su me ya kamata a fara kalla abin da ya kamata a fara kalla shine addini to waɗancan gidajen da gidan annabi adam da gidan annabi nuhu da gidan annabi ibrahim da gidan imran dukkaninsu zurriyatan ba'dha min ba'd zurriya ce sashin ta daga sashi yake sun samu ta gomashin da suka samu ne saboda addini to wannan ayar abin da take nuna mana shine duk lokacin da za a yi aure a samar da zurriya a matsayin aure hanya kwara ɗaya tak da Allah ta'ala ya yadda da ita ta samar da zurriya to a duba gidan da yake mai albarka gidan alkhairi gidan da addini shine yake da daraja a wannan gidan gidan da addini shine yafi tsada gidan da ake girmama addini aka ɗauka addini shine farko shine ƙarshe shine zurriyatan ba'dha min ba'd ƙa'ida suna cewa ba a tsammanin fulawa mai kyau ta fito a lalataccen waje ba a tsammanin yabanya mai kyau ta fito a wajen da yake lalatacce wanda ba yi da kyau shi yasa da zai mutum zai zo ya samu wajen suminti ko wajen toka sai ya ce zai shuka a wajen shuka ba za ta yi kyau ba to kun ga Allah ta'ala ya ce mana zurriyatan ba'dhu hamin ba'd da aka samu cakuɗe ɗeniya sai aka samu zurriya wacce take kyakkyawar zurriya ta haifar da ƴaƴa masu albarka sai Allah ce wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne yanzu darasin farko da zamu dauka a cikin wannan kissar shine muka ce ana gina aure ne a nemi aure a gidan da ya kasance gidan alkhairi gidan albarka gidan alkhairi gidan albarka na na Aisha radiyallahu anha ta fito a gida mai daraja tun kafin a kafin musulunci ya zo gidan sayyidina Abubakar gida ne na mutunci gida ne da ake girmama su yayarta Asma'u bintu Abi Bakr ƴaƴa nawa ta haifa alal aqalli ta haifan ma da musulunci ƴaƴa guda biyu waɗanda ba za a ba da tarihin musulunci ba a kowane ɓangare nasa sai an faɗi waɗannan 'ya'yan na asma'u guda biyu abdullahi da urwa abdullahi bin zubair yana ɗaya daga cikin matasan sahabbai masana hadisi kuma ya zo ya zama ɗan gwagwarmaya shugabanci har sai da ya zama ya shugabanci manya-manyan birane guda uku na musulunci makka da madina da tsa'if kai hadda ma ƙarin wani ɓangare na iraki kaninsa Urwa ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan malamai guda bakwai da ake ce musu alfuqaha us-sab'atu bil Madina duk wata matsala ta addini to ana komawa zuwa ga waɗannan mutum hudin ne to Urwa in bai zama na ɗayan sa ba zai zama na biyu in bai zama na biyu ba zai zama na uku baya wuce na uku kun ga me saboda me zurriya mai kyau kenan to daga nan kai tsaye sai Allah madaukaki sai ya ba mu labarin sai ya fara ba mu labarin ita wadda ake son a ba mu labari da irin gudunmuwar da ta bada wajen gina wannan gida sai Allah ta'ala ya ce qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim a lokacin da Allah ya ce ma manzala sama ka bada labari a lokacin da matar Imran ta ce ya Allah inni nadartu laka ma fi batni muharrara ni na dau bakance ya Allah a gare ka abinda ke cikin nan nawa na yantar da shi ya zama mai hidiman masallaci in na haife shi to na bada shi ga masallaci kawai so nake zama mai aikin masallaci shi ta ce fa taqabbal minni ya Allah ka karba mini innaka antas sami'ul alim lalle Allah kai mai ji ne kuma masani ne wace ce wannan hanna ana ce mata hannatu bintu faqus haka malamai suka kira ta sunanta hanna ita ita mata ita ma yar uwar mamar yahaya ce saboda haka Yahaya annabin Allah mamarsa kuma babansa Zakariya to ƴan uwarta ce uwarsa dai ubansu ɗaya shi yasa da Yahaya da Isa ake ce musu me ibna khala wato ɗanya da ɗan ƙanwa suke Imran shine baban shine mijinta ita hanna din da ake son a ba mu labarinta Imran wanda Allah ya ce mana wa ali Imran din shine mijinta tana da ciki sai Allah subhanahu wataala ya karbaranta ya karbaransa kun ga daga nan aiki ya dawo wajen wa aiki ya dawo wajenta tana da ciki sai mijinta ya rasu ita hanna bintu faƙuf sai mijinta imranu ya rasu da mijinta imran alaihi salam ya rasu to shine sai ta ɗaukan ma Allah alƙawari cewa ya Allah duk abin da zan haifa to ya Allah maɗaukakin sarki na yi bakance a gare ka na ba da shi kyauta gare ka ya zama hidimar masallaci zai riƙe me yasa ta ce hidimar masallaci a lokacin babu wani aikin da ya wuce a wannan lokacin na neman albarka da neman kusanci a wajen Allah subhanahu wata'ala a wannan zamanin fiye da hidmatu baitul maqdis fiye da hidima ga ɗakin Allah da ake ce masa baitul maqdis wanda yanzu ake ce mishi masallacin Qudus shine masallaci na uku a daraja a duniya Annabi sama ya ba da labarin cewa yin sallah a cikinsa raka'a sallah kwara ɗaya kaman ki je ki a zahar a ciki to za a baki ladan kaman kin yi sallah guda ɗari biyar baitul maqdis wanda yanzu yahudawa suka kwace shi suke saban Allah a cikinsa duk da akwai ɓangaren da har yanzu ana sallah a ciki amma mafi yawancin masallacin yana hannun yahudawa ne Allah ya ya kwato shi daga hannunsu to hanna ta alkawari cewa ta ba ma Allah subhanahu wataala duk abin da za ta haifa domin ya zama mai hidimar ɗakinsa mai alfarma wato baitul maqdis to mu tsaya mu kalli darussan da ke cikin wannan aya darasin farko shine ashe kullun abin da ake bukata shine mace ce fatan abin da za ta haifa ya zama mutumin kirki ya zama mutumin kirki ki fatan tun lokacin da zaki haihu to ƴaƴanki su zama mutanen kirki ki ce kawai ɗanki ya zama wani mai kuɗi in wani mai kuɗi kika gani amma mutumin kirki kika yi gibba kika yi fata cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ɗaya ki ya zama kaman wannan amma ba mujarradin ki ce kawai mai kuɗi ba shine hadisin al-atfalu alladhina takallamu fil mahad kananan yara yan jarirai waɗanda suka yi magana a suna suna tsimman goyo wata baiwa Allah ta zo wucewa sai ta ga ana tana goye da ɗanta sai ta sai ta ga ana dukan wata mata sai ta ce ya Allah karka sa ɗana ya zama kaman wannan sai ɗan nata yana baya sai ya ce mama Allah ya sa in zama kamar ta suka wuce suka tarar da wani ana mishi algaita ana mishi kaza ana mishi kaza shi Allah ka sa ɗana ya zama kaman ce ya Allah karka sa in zama kaman wannan ashe waccan baiwa Allah ce mai bin Allah ake dukanta saboda ta riƙe addini shi kuma wancan azzalumin sarki ne mai zaluntar mutane mai kwace musu haƙƙinsu to kin ga darasin farko ce sannan na biyu ashe duk lokacin da kika ɗau ciki abinda ake bukata shine ki yawaita addu'a ki yawaita addu'a ki yawaita addu'a sannan duk abin da zai zama na bin Allah ne to ki rike shi bincike ya tabbata iyayen da suke yawaita karatun alkur'ani a lokacin da suke dauke da cikunkunan 'ya'yansu to 'ya'yan nan suna fitowa su zama mahaddata alkur'ani wannan an bi an bi an bi an tabbatar da haka albarkacin yawan karatun alkur'anin da kike yi to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ɗanki tun yana ciki ya sha haga wannan sannan na uku a cikin wannan aya darasin da za mu koya a ciki ashe babu laifi a yi bakanci me bakanci mutum ya yi Allah alkawarin wani abu cewa Allah subhanahu wa ta'ala na ɗauki alkawarin abu kaza zan rika yi abinda ba wajibi ba abinda suke ci mishi annazrul mutlaq ba kance kai tsaye ba ki ce ya Allah in ka min kaza zan yi kaza ba wancan ana ci mishi annazrul muallaq shine malamai suke cewa asali ba a san sa amma annazrul mutlaq jaiz ya halatta mutum ya daukan ma kanshi alkawari ya ce ya dauki alkawari insha Allah har ya koma ga Allah in ba wani abu ya same shi ba duk ranar juma'a zai sadaka a masallaci ba laifi ba ko kuma mutum ya ce duk litinin zai yi azumi duk alhamis zai yi azumi kun ga ba wajibi ba ne asali shi yasa ba a yin bakance da farilla ba za ki ce ya Allah na ɗauki alkawari kullum zan yi azhar ba dama dole ki amma wata nafila wani tatsawu'i to babu laifi mutum ya ce ya ɗauki alkawari tsakaninsa da Allah zai riƙe yi har Allah ya karɓi ransa to ita ma nan gashi ta yi bakance ta ce inni nazartu laka ma fi batni muharraran sannan darasi na gaba 'yan uwa ashe duk abin da mutum zai kuma sai ya nemi taimakon Allah sai ya nemi taimakon Allah kuma sai ya roƙi Allah sannan ibada ko da yaushe idan aka yi ta ana son a biyar da ita da addu'a yanzu ta yi ibada ta me ta bakanci ta ce ta ba ma Allah subhanahu wa ta'ala abinda za ta haifa daga cikinta ya zama mai hidimar masallacin Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma sai ta ce ne fataqabbal minni ya Allah ka karɓa mu domin idan baka karɓi wannan aikin ba to zai zama a banza sannan wannan yana karantar da mu laisa kullu amalin مقبول عند الله ليس كل عمل مقبول عند مقبولا عند الله ba kowane aiki bane za a iya zama mai karbabbe a wajen Allah inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karbama masu takawa ne wanda suke tsara dokokin Allah suke bin dokokin Allah sau da kafa to su ne idan suka yi aiki Allah yake ansa sannan bayan Allah ko da yaushe idan suka yi aikin alkhairi to suna bin wannan aikin nasu da addu'a ya Allah ka karba mana ya Allah ka karba mana ya Allah kada ka sa min yi tiki sani ya Allah kada ka sa min yi ajayino salari aiki ba ba biya aiki ba sakamako shine ajayino salari ai ko kuma aikin baban giwa kun ga duka waɗannan ayyuka ne waɗanda sakamakon su ba sakamako a cikin su to mutum yayi addu'a ta yi ma Allah alƙawari amma kuma sai ce mai fataqabbal minni sannan kuma mun koya a cikin wannan ayar ashe duk lokacin da mutum zai yi addu'a to ana bukatar kuma ya tawassuli ya tawassuli daga cikin ababen da ake tawassuli da shi ja'izi mashru'i akwai at-tawassulu bi asma'illahi al-husna yin tawassuli tsanantuwa ya Allah ka karba mini ya Allah kai ne mai karban ayyuka ya Allah kai ne mai ji kuma masani tace innaka antas sami'ul alim bayan ta ce fataqabbal minni tace me innaka antas sami'ul alim ya Allah kai mai ji ne kuma masani ne ta yi tawassuli bi asma'illahi al-husna kamar yadda annabi sama ya tabbatar mana a hadisai ingantattu daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani bawa da zai zo ya ce Allahumma inni abduk wa ibn abdik wa ibn amatik nasiyati bi yadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني من زال تصمي يشي فاتيسي ألا تفي مسا دا بكين شكين سا يا قرين مسا دا داموسا sannan manzo Allah sallama ya taba jin wani sahabinsa yana cewa Allahumma inni ashhadu بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من زال الله سميت لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى يا روك ألا دا سنن سما في جرما وند إن بي أكا روك ألا دا شي to sai Allah madaukakin sarki ya amsa kuma in aka in aka ce ya bada to sai ya bada to kaga nan hanna imra'atu imran ta yi addu'a kuma sai ta ce mai fataqabbal minni sannan kamar yadda muka ce babban darasin tarbiyya shine burin ta dan da za ta haifa a cikin ta ya zama mutumin kirki ya zama mai hidiman masallaci domin hidiman masallaci ba a san wanda ba ba a san wanda ba ba a san mutumin wanda ba mutumin kirki ba yana yi a shari'an mu ta musulunci ma ai Allah ta'ala cewa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wanda aka sani kawai yana raya masallacin Allah shine wanda ya imani da Allah kuma ya imani da ranar gobe alkiyama wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah sannan yana sallah ba ya zo ya hidiman masallaci ba kuma aka kira sallah shi kuma ya gaba na gyara muku masallacin ku na muku kaza amma kuma sai ya shirma yayi gaba a wa qama salata sannan wa ata zakka wa lam yakhsha illa Allah baya jin tsoron kowa sai Allah sharadin mai hidiman masallaci kenan ashe muwasafat siffofin mutumin da zai hidima a masallaci ashe mutumin kirki kawai ke iya hidiman masallaci to sai ta zama burinta ta sa burinta shine me ta zama ɗanta za ta haifa ko ma waye ya kasance zai hidimar masallaci kun ga shine darasin ƴaƴanmu mai musu fata su zama mutanen kirki shi yasa can da Allah ta'ala yake cewa falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma أثقلت دعوة الله ربهما لئن آتيتنا صالحا ما لم يسكت صالحا في خلقه وفي خلقه ya Allah in ka ba mu ɗa nagari a ɓangaren ɗabi'unsa ka ba mu ɗa lafiyayye a halittarsa da na kunan na mina shakiri suka yi alkawari suka ce ya Allah za mu zama masu godiya to ashe salah daga cin samarat na aure shine a haifi ‘ya'ya nagari in ma wannan bai zama shine akbaru samara ba mafi girman abin da ake son a samu sakamakon aure shine a haifi 'ya'ya na gari salihai mutanen kirki 'yan san barka ba 'yan alawa da rai ba shine abin da ake bukata Allah ka shirya mana zuriyar to kun gani shine nan Allah subhanahu ta'ala ya bamu labari gashi ta addu'a bayan ta ba kance ta addu'a to sai Allah madaukakin sarki sai ce falamma wada'atha قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها عشان تاتي رب إني نذرت لك ما في بطني ما تاتي shi yasa malamai suka ce a zahirin aya bata nuna cewa namiji take so ko mace ba domin cewa ta yi inni nazartu laka ma fi batsari ya Allah abin da ke cikin ciki na ya Allah na maka bakancensa ya zama muharraran na ba da shi na yanta shi ba na da bukatar wani abu a wajensa ya zama kawai zai hidiman masallaci wasu kuma malaman suka ce tamanna an ya kuna zakara wannan ayar kuma ta gaba sai kamar tana nuna cewa tamannat kai an ya kuna zakaran ta so a ce namiji za ta haifa suka ƙara kafa hujja suka ce wannan alama ce ta fili tunda aka ce falan ma wada'ata kuma gaba za ta aka ce wa laysa zakaru kal unsa saka ce wannan na nuna cewa ta so a ce namiji za ta haifa hujja ta biyu da waɗannan malaman suka kafa sai suka ce tamannat an yakuna zakaran li anna hadhihi al-a'ba'a la yutiquha illa zakarun hidimar masallaci a ƙa'ida a asali ba wanda zai iya ta in ba namiji ba domin ta ce muhazzaran ne ta ba da shi zai dawo masallacin ya tare ya dawo masallaci ya tare to amma Allah madaukakin sarki shi yake tsara abubuwansa shi yasa kafin mu je ko ina duk lokacin da kike da ciki to fatan da ya kamata ki shi ne Allah ya baki nagari ko ya zama namiji ko ya zama mace Allahu alamu bi man huwa hayy Allah shi yafi sanin waye zai zama alkhairi hakki ce kina da zabi yanzu akwai akwai fanni akwai akwai akwai ci gaba na duniya irin na bature da ake da shi na ikhtiyaru jinsil jani wai ana zuwa tun daga farko a je a zaɓo wani irin abu za a haifa a zaɓa ma mutum namiji zai haifa ko mace ƙasashen turai can da babu Allah a cikin abubuwansu suna waɗannan abubuwa a'a ki fatan Allah madaukakin sarki ya baki salihan ya baki nagari yanzu za ku ji wace ce za a haifa ai to an haifi mace amma za ku ji wace ce mace ce tankar da dubu ko miliyan maza ta fi mazaje sun fi miliyan kai wane miliyan biliyan biliyan ba ma biliyan ba tiriliya ta fi su ita wannan mace sallallahu alaihi Allah ce falamma wada'ata قالت رب إني وضعتها أنثى يا الله gashi kuma mace na haifa kun ga hujjan malamai na biki da suke cewa tamannat an yakuna zakaran ta so a ce namiji gashi ta haifa mace sai ce rabbi inni wada'tuha unsa shi ya Allah mace na haifa sai Allah ta'ala ce wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya fi sanin me ta haifa. Eh mace ce, amma mace ce ta fi mazaje tiriliya. Wallahu, kalli wannan wallahu alamu bima wada'at. Ashe me yasa ba za mu ban mu Allah madaukakin sarki zabi ba? Wallahu alamu bima nada'u. Kenan Allah shi ya fi sanin me za mu haifa. Alkhairinsa ko kuma kishi ya haka. sau da sai mu ba Allah subhanahu wata'ala zaɓi cewa ya Allah maɗaukakin sarki shi yasa za mu gani a gaba wanda ke da alaƙa da ita da ya tashi sai ya ce ya roƙi Allah sai ce zurriyatan tsayyibatan ya Allah ni dai abin da nake roƙo ka bani zurriya mai tsarki ta kirki ta gari Allahu alamu bima wada'at sai aka ce walaysa dhakaru kal unsa a tsari dama namiji dai ba kaman mace yake ba a ƙa'ida a fili namiji ba kamar mace yake ba saboda akwai abubuwa da yawa da namiji zai mace ba za ta iya yin su ba kuma wannan ba an yi bane domin a tauye ta an yi ne domin a kiyaye mata mijinta mutuncinta akwai garuruwa da a Najeriya idan kuka bi a hanya za ku ga yadda mata suke aiki ba wadda da za a mata addu'a a ce Allah ya mai da ke ki zama waccan za ta ce amin saboda ta fita daga ta fita daga jinsin halittar mace ta zama kuma wani abu ita dai ba za ta zama namiji ba sannan kuma ita ba mace bace yanzu ki je ki ga mace ta hau falwaya tana gyaran wuta ta ɗaura belt ta sa fesin cap wai ita ma injiniya ce ko kuma ki je ki ga mace ta ɗauki kankare namiji na ɗaukar kankara ana zuba kankara ana hawa bene ita ma tana yi ta ci ɗamara ki je ki ga mace na noma a ba ta gona hekta guda a ce ita za ta nome ta ki je ki ga mace an tara mata ice himili ita take faskare sai ta faskare shi tas da aikin ta ne kaga wannan an fita daga halittar ɗan adam yadda Allah ya halicci mace biliyunatiha wa latafatiha an fitar da ita daga yan wannan ɗabi'ar tata to shine ce walaysa dhakaru kal unsa namiji ba kaman mace yake ba akwai bambance bambance wani abun ban mamaki akwai ɗaya daga cikin marubuta na ƙasar turai da ake ce mishi Alexis Carrel bature ne akwai wata kyauta da ake badawa a duniya ana ce mata Nobel Prize sai wanda ya wani abu na ta goma shi na ci gaban duniya ya kirkiro wani abu sabo to shi ake ba wannan kyautar to yana cin wanda aka bashi so biyu aka bashi to ya rubuta wani littafin sa shi shi dan kasar Faransa da ya rubuta littafin nasa da Faransanci ya rubuta shi to sai aka samu wani baturen ingilishi kuma sai fassara shi sai ya sa masa suna man the unknown daga nan sai aka samu shi kuma wani balarabe sai ya fassara shi kuma ya rubuta sai masa suna al-insanu zalika al-majhul wato dan adam din da har yau duniya bata gane waye shi ba a cikin wannan littafin nasa sai da ya shafi wajen hudu yana bayani akan cewa yadda ake son ai mu'amala da mata a wannan zamanin a ɗauki aikin da ba nasu ba a basu ya ce ya saba ma ɗabi'ar halitta sannan kuma ya jawo hankalin mata ya ce su daina bin wannan kururuwar iblis ɗin su tsaya a irin yadda Allah maɗaukacin sarki ya halice su in ba haka ba za su shiga cikin halaka a cikin wannan littafin na kuma har ya mutu ba musulmi ba ne wani abun ban mamaki da ya tashi yana bayani kan bambanci tsakanin halittar namiji da mace ya ce hatta yadda Allah ya halicci bayan namiji da bayan mace ba ɗaya ba ne da yadda Allah ya halicci gaba kirjin namiji da na mace ba ɗaya bane a ciki yake ba da wani yake buga wani misali mai ban dariya yake cewa yaro ɗan ƙarami wanda ake goya shi da yarinya ya shekara goma za ta ɗauke shi ta saba shi a bayanta ta kawo majanyi ta ɗaura to zai ji kamar ya samu wani takatifa ce lafiyayya ya kwanta amma da za a samu wani ƙatotan namiji wanda kila ya kai shekara arba'in ya ɗauke shi ya ɗora shi a bayan shi ko da bayan shi ya kai faɗin inci nawa ne to zai ji kama an ɗora shi a bayan kada ne so da Allah bai yi a ɗora wani abu a ɗora shi a wajen ba ya ce wajen ɗaukar yaro ya ce da namiji ya ɗauki yaro yaro yana gane namiji aka ya ɗauke shi idan mace ta ɗauke shi tun daga ɗaukar shi zai gane cewa mace ce wadda Allah ya ɗora mata kula da shi ta ɗaukai. To amma kuma sai a ce wai a fitar da mata daga wannan ɗabi'ar tasu a je a sa su su yi wani aikin da ba shi kenan ba. Walai su zaka kukal unsa daraja ce ga mace falala ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bata fi durihinna shu'unuhunna azimatun ka shu'uni rabbi sayfi wal mizraqi ce mata a cikin gidajensu ayyukan da suke yi wallahi suna aikin da yafi na general shine rabbu sayfi wal mizraqi domin general din bai zama general ba sai da aka haife shi kuma yana alfahari da mamashi ita tare ne bayan ta haife shi to kun ga wannan shine so da kawai su zakiru kal unsa amma aikin asali na a kula da masallaci to ba aikin mace bane aikin namiji ne shine fikihu domin aiki ne da yake buƙatar ɗawainiya ɗauki aiki ne da yake buƙatar mace ta koma mai aikin ya koma ya dawo masallacin ya tare a wancan lokacin nasu amma duk da haka su ce wa inni sammaituha maryam ce na sa masa suna sa mata suna maryam malamai suka ce wannan sunan na maryam an taba samun wata baiwa Allah kanwarsa annabi Musa alaihi salam sunanta maryam annabi Musa da annabi Haru to shine Imran sai ya fatan shi ma diyarsa ta zama kaman waccan maryam din ta farko da aka yi wannan darasin da zamu dauka a ciki shine ashe a musulunci kaman yadda yake a shari'ar su can to mu ma a shari'ar mu akwai sa ma yaro suna sannan kuma a sa suna mai kyau kada ki ce mijinki a kin haihu ki ce bari ki gogulin wai ki gano suna wai gogul ne zai sa ma danki suna da yawa yanzu ana sa ma yara sunayen aljanu ko sunayen shaidanu ba a sani ba ka ji wani suna kawai wani kifil wai wai su daɗi suke so wai a baki a abin da ake bukata a suna shine na farko ko dai ma'anarsa ta zama mai kyau idan kuma ba ma'ana ake bi ba to a samu asalin mai sunan wani mutumin kirki ne sunayen annabawa sun kare ne sunayen sahabbai sun kare ne mazan su da matan su to me yasa sai an je an tambayi google a waya shi kuma google din nan bai san Allah ba bai san annabi ba sallallahu alaihi wasallam sannan wannan yana nuna mana ashe tasmiyatul mauludi yawma wiladatihi ya halatta a musulunci da kin haihu ranar da aka haihu a sa ma dan suna gashi lokacin ta kuma ta ce wa inni sammaituha maryam na sa mata maryam sannan daga ciki ana buƙatar a sa ma yaro sunan mutanen kirki waɗanda suka gabata maryam wata mutuniyar kirki ce ƴar uwa annabi Musa da Harun yanzu kuma gashi matar Imran wato Hanna bintu Faqus ta sa ma diyarta suna ne Maryam to wannan yana nuna mana cewa sa suna haƙƙin mata ne ko haƙƙin maza ne na'am wake da haƙƙi idan kika haihu waye yake da zabin suna wasu ha'ai rigima ta ce akwai wanda na taba gani an sa suna biyu baban ya sa suna ita kuma ta ce bai mata ba sai ta kirkiro nata ta sa ta yi daidai a sunna me yasa ba ta daidai ba gashi mari gashi hanna ita ta samu Maryam suna eh a ai wadda ta sani ta daga hannu wadda za ta bada amsa kai in kuma za a bada amsa sai an kawo hujja eh sai an kawo hujja na'am wace ce za ta bada amsa sai daidai wace ce ta ce waccan matar da na ce ta ba mijinta ya sa suna ita ce bai mata ba ita ma ta sa nata sai dan ya zama yana da suna biyu ita da wanda take kira da, da nata inata shi kuma baban da nashi ina shi shi ma yana da wanda yake kira sai ya zama yaron yadda yake da hannuwa guda biyu sunan shi guda biyu yadda yake da kafafuwa guda biyu sunan shi guda biyu te daidai to me yasa ba te daidai ba wace ce ta ce a'a ba te daidai ba wa alaikum salam malama daga nan naji sallama na'am ba ta daidai ba amsa farko kenan to me yasa ba ta daidai ba ai gashi nan yanzu hanna ta sa ta ce wa inni sammaitu ha maryam ni na sa ma yan nan tawa suna maryam saboda me a wai kun ji saboda ita zababbiya ce to ita waccan da ta sa masu ta sa ta sa ita ma baki ai baki sani ba ko ita ma zababbiya ce na'am yawwa kun yadda ta ce mijinta su kafin me kafin ta haifi diyarta ta ko shi yasa a farko muka ce mijinta ya rasu sai muka ce kun ga yanzu nauyi ya dawo kan kanta to daga cikin nauyi akwai sa suna sa suna haƙƙin uba ne amma babu laifi ya shawara da ke ya ce me kike gani a sa wani suna ce a tuwa ina ganin ka sa sunan babanka a ina ganin ka sa sunan babarka a ina ganin ka sa sunan babana tunda an sa na babanka an sa na babarka ni ma yanzu a sa na babana ba laifi ba ne ko ko laifi ne yawwa to shi ma dalilin da yasa ta ce wa inni sammaituha maryam ce na kun ga duk wannan fiqhun sa ma yaro suna ranar da aka haife shi ya halasta kamar yadda kuma ya halasta a bari sai an yi bakwai duka ya halasta in an yi wancan an yi daidai in an yi wancan an yi daidai sannan an samu asar daga sahabbai wasu daga cikin suna ba da fatawa cewa ba laifi ma bayan kwana uku a sa kun ga muna da fuskoki nawa kenan fuskoki guda uku ya halasta a sa ranar da aka haihu ya halasta a yi bayan kwana uku sannan ya halasta a bari sai mako guda sannan sai a sa to ita ga yanzu ta sa ranar da aka haifi da biyar wai nisan mai tuha marja sai ta ce wa inni u'idu hadika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim sannan ya Allah ina neman tsayi ka tsara wannan diyar tawa kuma ka tsara zurriyata daga shaytan jefati wannan akwai darasi babba shine ta'wizul aulad yara suna buƙatar a nema musu tsari ko da yaushe shi yasa a sunna daga haihuwar su ana yi ana haihuwar su ayi ayi musu tawaida wa izuka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma sannan duk safa da maraice kuma a musu ƙanana daga cikin su ayi a tofa musu ko kuma a shafa musu a jiki sannan in ba nan kin yi tafiya babu laifi daga nesa maki addu'a za ta je wajensu ko ba nan malamai sun tabbatar da cewa ko ba nan kusa da 'ya'yanki to ki rika musu addu'a safi ki rika musu addu'an maraici sannan wannan ya nuna mana ashe bakunan mu su saba da yi ma 'ya'yan mu addu'a ba yi musu baki ba kar ki sake duk abin da zai zama mummuna ne ki faɗi a kai wai ba ka da hankali ne ke wace irin mahaukaciya ce a ke wace irin ballagaza ce a'a ana ba da labari ina jin labari ne sha'iri a wannan zamanin cewa ɗaya daga cikin limaman harami ni wani ya tabbatar mu ma ya ce a shek abdurrahman sidais ne an ce in yi laifi ma masa sai ta tana mishi faɗa tana dukan shi ma da za ta duke su ce Allah mai da kai limamin ka'aba ya zama ko bai zama ba yanzu shi ne ma shugaban limaman gabaki ɗaya ba ma na maka ba gabaki ɗaya a matsayin ministan kula da masallatai guda biyu shi ne an ce tana mishi fada tana dukan shi tana cewa Allah mai da kai limamin ka'aba kun ga tana tana mintsinin shi kuma tana bashi zuma a baki ce to to shine wa inni u'izu hadika sannan kuma bayan an masa a ce Allah madauki saki har abin da zai biyo bayansa shi ma abin da zai haifa ya shafai addu'a tana naso kamar yadda la'ana da zagi da tsinuwa da mugun baki ke naso dukkaninsu suna naso addu'a ta gari tana naso shi yasa mun su ce la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum ولا تدعوا على أموالكم فتصادف ساعة يستجاب فيها الدعوات kakwai ma kanku mummunar addu'a kakwai ma ƴaƴanku kakwai ma dukiyoyinku sai ai rashin sa'a a dace da lokacin Allah ke karban addu'a shikenan sai Allah ya ansa wannan addu'a sai ya zama asara kai kanka ka lalace zuriyarka ta lalace wal iyazu billah sannan kuma dukiyar mutum ta lalace wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim wannan addu'a manzo sama ya fassara ta ya ce duk wani abin haihuwa da zarar an haife shi sai shaidan ya muntsile shi sai annabi isa alaihi salam da mamarsa saboda wannan addu'ar da wa inni u'izu habika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim kun ga tasirin addu'a shi yasa wannan ittifaki ne na malamai babu wanda zai ma mutum addu'a addu'ar da ba Allah bai mai da ita kai tsaye kamar mahaifin mutum ya masa addu'a da mahaifiyarsa. Ittifaki ne na malamai in duk duniya za su haɗu suna saba mutum albarka, amma da uwar shi da uban shi su tsine mai albarka, kuma a kan gaskiya to ba shi ba albarka har abada. Duk wanda kuka ga yana kaiwa yana komowa to albarka iyaye ce. Ta ce wannan. kuma ba wanda yake da wannan tsarin in ba addinin mu na musulunci ba a ƙasar mu muna gani a yanzu akwai gidajen da ake budewa na tsofaffi tsofaffi in mutum mamashi ta tsufa sai ya ɗauke ta je kai ta can wai ba zai zauna tare da ita ba sai shekara ta yi akwai mother's day akwai yawmul um akwai idul ummi akwai ranar uwa sai ya tafi ya sai mata askirim ya sai mata biskit ya sai mata fulawa sai ya je ya bata shi kenan a nan inugu nan nan inugu kudu maso gabas inugu yanzu an kafa wannan gidan ko kwanaki na ga sun yi wani an yi wani an yi abin nan an yi wani shiri a talabijin na kalla akan wannan gidan akai gidan tsofaffi mazansu da matansu wannan lalacewa ce to iyaye suna da haƙƙi a kanmu to kun ga ta addu'a wa inni u'idu ha bika wa zurriyyataha min ash-shaytanir rajim sai Allah ce fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب da ta yi addu'a sai Allah ce fata ƙabbala ha rabu ha bi ƙabulin hasanin sai Allah ya karɓi wannan ɗiyar bi ƙabulin hasanin karɓa kyakkyawa wa ambata ha nabatan hasana ai wa an sha'aha in sha'an hasana Allah kuma ya rayar da wannan yarinyar ta taso a matsayin rayuwa wacce take kyakkyawar rayuwa wa kaffalaha zakariya sannan aka ba zakariya alaihi salam mijin innata ya zama shine mai kula da ita kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba duk lokacin da annabi zakariya ya shiga wajen da ya gina mata na masallaci inda aka kebe ta waje da indaha rizqa ai waje da indaha aisha sai ya samu abinci a wajenta qala ya maryam anna laki hada ce maryam daga ina kika samu wannan qalat huwa min indillah tace daga Allah ne Allah ke kawo mun inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta duk wanda yake so bighairi hisab ba tare da ya masa kididdiga ba to kun ga fata qabbalaha rabbuha bi qabulin hasan ashe idan darasin darasin da zamu dauka a wannan aya duk lokacin da mutum yayi addu'a kuma ya bi matakan addu'a to Allah subhanahu wataala zai karɓi masa addu'arsa ku kalla addu'o'in da ta yi رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم هذا كنغا الدعاء فتقبل تاشي تاشي لي فتقبل مني سيتي توصلي بأسماء الله الحسنى تشيمي إنك أنت السميع العليم sannan ta ce wa inni u'idu hadika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kai tsaye sai Allah ya bamu labari sai ce fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin ashe addu'a idan aka mata shimfiɗa to Allah shi kuma yana ansanta sannan sakamakon addu'an nan wa ambata hana batan hasana Allah ya sa wannan yarinyar Maryam ta taso ta rayuwa mai kyau mai tsafta ashe anan abinda ake bukata mace rayuwarta ta kyau ya fi a ba da labari fiye da a ce rayuwar namiji ta kyau a kishiyar haka wal iyazu billah idan rayuwar mace ta gurɓace to ashe abin ya fi muni fiye da rayuwar namiji ta gurɓace Allah shi kyauta shi yasa Allah ce wa ambata hanabatan hasanan ai wa an sha'aha insha'an hasanan Allah madaukakin sarki ya sa ta rayu ta taso a matsayin rayuwa mai kyau sai Allah ya kamanta ta kamar me kamar shuka ce za ka ce ambataha annab tsiro ta taso a matsayin wani abu wani abu da ke girma tana girma wannan girman na kuma tafiya tare da kyawawan hali da ƙara natsuwa da ƙarin kamun kai sannan wakaffalaha zakariya sannan aka hada ta da zakariya a matsayin wani bawan Allah annabin Allah ya zama shine mai kula da ita wani darasi ne a cikin nan shine an tahtari li auladiki murabbina salihi idan zaki kai ƴaƴanki makaranta wace makaranta zaki kai su su waye malaman ƴaƴanki huna baitul qasid nan wajen da ake tsayawa a dabdala kenan ƴaƴanmu wace makaranta muke kai su inda za a koya musu yazdano a ƙwace musu قال الله قال الرسول أقواتي مسو ربي الله أقواتي مسو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أقواتي مسو ديني الإسلام su ne makarantun da da yawa daga cikin waɗanda Allah ya musu ta goma shi ya musu kumbar susa suke ɗaukar ‘ya'yansu su kai. Ai ba a turanci a can. Shiga makaranta an kafa duk abin da ake ana yi ni turancinsu ne ana hausa a makaranta. Ni na fi son wanda da an shiga gate shi kenan no more hausa kuma. To no more hausa kuma no more Allah. yi kuma ƙarya ce ƙarya ce mu a arewacin najeriya hausa fulani kamar yadda ake cewa muna da abin alfahari hatta a wannan ɓangaren sarauniyar ingila kamar yadda ake ba da labari ta ba cikin kakanninmu take na golden voice cewa makoshin shi ma na zinare ne in yana turanci kamar su yake turanci ta fawa balewa Allah ya gafarta masa da rawanin shi aka kashe shi da malin malin ɗinsa aka kashe shi cikin fararen kaya yadda kika san liman haka aka kashe shi ko ba su taɓa rabuwa da addininsu ba ba su taɓa raba addininsu da da rayuwarsu ba kuma daidai gwagwado abinda muke kyautata musu zato sun yi abinda za su iya a yadda suka tsinci kansu a wannan lokacin Allah kuma ya fi musu kurakuransu amma in ya buɗe baki yana turanci to turawa ma zuwa suke su saurare shi kuma ɗan uwan kakanmu ne ƙila wata nan ma akwai jika shi a ciki jika ta gaske sosai ba za a rasa ba to sai me kuma za a zo ana cewa ba za a ɗauki yaro a kai shi makarantar da zai taso da addini ba mai risala me ya ce mana abin da ake bukata shine alkhairi ya rigaci sharri a cikin zukatan yara domin duk zukatan da suka fi alkhairi su ne zukatan da lam yasbiqi sharru ilaiha sharri bai riga ya je ya shiga wannan zuciyar ba to yaro amana ne yadda zuciyar shi take kaman allo shararre ba a rubuta komai ba to abin da ake son a fara rubutawa a ciki shine a rubuta sanin Allah subhanahu ta'ala da addini da kuma girmama addinin da sanin Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan zuciya idan ba a yi ma yaro wannan ba an zalunce shi to sai aka ɗauke ta sai aka ba zakariya shine mai kula da ita malaman malaman tafsiri da malaman tarihi suka ce da ya tashi sai ya mata wani bene a sama take shine mihrab din a lugar larabci a yanzu an ce al-mihrab shine na amma su a wajen su al-mihrab wani daki ne ake warewa a masallaci ake ma wasu mutane na musamman masu bauta Allah subhanahu wataala to ya mata wannan abin a sama malaman mu suka ce idan zai zo da matattakala yake zuwa idan zai hau ya je kai mata abinci sai ya sa matakalar sai ya hau idan kuma zai sauka in ya sauka shi kenan sai ya dauki matakale ya tafi ba wanda zai iya kaiwa zuwa wajenta saboda kula ashe ana son mace a tsare ta kenan a kula da ita kar a bata ta zama bagazar bagazar so da ke abin nan shi yake kula da ita zaben mai tarbiyya ingantacce ga 'ya'yanka amana ce wannan suwaye malaman ‘ya'yanmu suwaye suke karantar da su me manhajar da suke ɗora ‘ya'yanmu a kai yau abin da muke fata kenan a ce muna kula da wannan waye masu karantar da ‘ya'yanmu me ake karantar da ‘ya'yan nan wace hanya ake bi wajen karantar da su wace irin fahimta ake ɗora su a kanta wannan muna da buƙatarsa sosai wa kaffala ha zakariya annabi zakariya ya zama shine mai kula da ita kafala kula da maraya kula da wanda asali bai baban shi bai da rai shine kafala to aka bashi ita shi yake kula da ita to daga nan ne tasirin waccan addu'ar da uwarta ta yi kullama da khala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa karama ta fara bayyana kenan ashe Maryam din nan addu'ar Allah addu'ar da uwarta ta yi ta bi ta ashe Allah ya zabe ta a matsayin waliyya ce so daga sai karamomi suka fara bayyana a gare ta me karama karama wani abu da Allah ta'ala ke ba wanda ba annabi ba domin nuna ma bayi cewa shi bawan Allah ne na gari shine karama so daga idan ya je malamai suka ce idan ya tafi wajenta yanzu wani abu ne ya fi wahala samu a faki na ci a ƙa'ida yanzu halin da muke ciki ba shi ba ne lokacin da ake samun wannan abu akwai ɗinya yanzu a faki? kaɗanya ba a yanzu daidai wannan lokacin akwai kaɗanya to babu ba kanya ba kaɗanya taɓo babu eh kanya ai na san ana samun kanya to sai ya je wajen ta yanzu sai ya ga kadanya tabo sai ya je sai ya ga dinya a wani lokacin a lokacin hunturu me ba a samun shi a cikin ƴaƴan icci a faki to mangoro an shiga ɗari sosai ana samun mangoro a faki to idan ya shiga wannan lokacin kuma sai ya ga mangoro kun ga akwai ban mamaki a ciki shi yasa sai ya amfani da kalma sai ce an laki haza ce daga ina kika samu wannan daga ina wannan yazo qalat huwa min indillah sai ta ce daga Allah yake Allah ne kai tsaye yake ba wa ya sani ko daga cikin kayan aljanna ake ɗaukowa a kawo mata kayan aljanna na da season yana da lokaci sai ta sake ce masa ta sha tauhidi shi kuma darasin da ke ciki kenan ta sha tauhidi ce inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah shi yake azurta duk wanda ya ga dama ko yake so ba tare da ya masa kididdiga ba kun ga tauhidi ba ta yi albahari ba cewa huwa min indillah ta bambanta da wa ta bambanta da ƙarunu ƙarunu da yanzu ce me inna ma tuhu ala ilmin indi ƙarunu da ya ga dukiya an bashi saboda ba imani imani ya tafi sai ce inna ma tuhu ala ilmin indi ai an bani wannan ne saboda kwarewa ta a kasuwanci ai anni innama utitu ala anni khabirun bi anwa'il kasab kaman ɗaya daga cikin fassarar da aka samu daga mujahid al-imam mujahid ibn jabr shi ni ƙwararre ne wajen sanin harkar kasuwanci to da kai ba mamaki dan na samu wannan ita ko sai ta ce ne huwa min indillah ku bambance tsakanin kalmomin wanda ce innama utitu ala ilmin indi ita kuma sai ta ce huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab kaga tauhidi ashe tarbiyya ta samu ingantacciya a wajen mai kula da ita wane zakariya alaihi salam to kun ga wannan duka in muka tsaya muka tsaya wannan shine bangare na farko na kissa bangare na farko kenan na kissa domin muka gangara kuma zamu shiga ta zakariya ta zakariya tana da alaka da wannan sakamakon ta farkon ce ta biyun ta samu to ba mu tsaya a nan tukuna duka in mun tsaya mun kalla za mu ga sakamakon wannan shine samun almar'atu saliha mace ta gari ita cewa ita ce maman maryam hanna bintu faquf ashe idan aka samu mace ta gari aka samu mace ta gari mutuniyar kirshi to me za ta zama ita wata makaranta ce shi yasa shi wancan mai hikima hafiz yake cewa al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raq al'ummu ustadu al-asatizati al-ula shaghalat ma'asirahum mada al-afaq ce uwa ita ce makaranta al'ummu madrasatun uwa makaranta ce idan a'adattaha idan ka tsaya ka tanaje ta ka shirya ta irin yadda ake ma makaranta tanadi a'adatta sha'ban tayyibal araqi to hakika ka tanadi wasu ƴan ƙasa waɗanda suka zama tushen tushen su jijiyarsu da za ta rika tsotso ruwansu na tarbiyya mai tsarki ne sai ya ce al'ummu ustazul asatizatul ula shaglat ma'asirahum madal afaqi ai mace ita ce ita ce malamar malaman nan wadda ta shagalta ta samar da gurbi mai kyau a game da su tsawon zamani kun ga abin da ake bukata yan uwa abu na farko yadda muke nan ga mu nan masha Allah mu gode ma Allah da ya zabe mu mu zama ɗaliban ilimi abu na farko kenan sakamakon godiyar nan mu tsaya ne ta yi ƙa'idar shari'ar mu ta musulunci ita ce wa'abu da rabbak hatta ya ati ya kalyaqi ai ta neman ilimin nan har mutuwa ta zo sannan kuma ilimin nan duk abin da aka koya to a ɗauko shi a sashi a aiki kada ki zama ke ce kika fi kowa zuwa makaranta amma abokiyar zamanki kishi yake ba ta jin daɗin zama da ki kuma tabbas ne kike cutar da ita kada mijinki ya zama baya jin daɗin zama da ki kuma tabbas ne kike cutar da shi kada makwabtanki su zama ba sa jin daɗin zama da ke kuma tabbas cutar da su kike yi kada ya zama gashi kullun zaki ɗau littafai ki taho makaranta amma kuma ƴaƴanki bagazar bagazar ba ki kula da tarbiyyarsu ba ki musu addu'a ta gari ba kya taka tsantsanki ma mijinki nasiha cewa ka ka mana halal mai gida kaka ka mana haram za mu iya haƙuri da yunwa a duniya amma ba za mu iya haƙuri da azabar Allah ba ranar gobe alkiyama yanzu ba ba azumi ya kusa ba to yanzu wata za ta kashe aurenta saboda wai wai wai wai wai wai zanin tashin asuba zanin bansa wai zanin tashin asuba sai ka ce da ba ta da zanin a zo a gangara a zo sallah ta zo a riƙa rigima kan ɗinki ababen da za su zo su wuce kuma tana zuwa makaranta to a yi ilimin a ci gaba da yi ka a daina sannan kuma a yi aiki da shi sannan kuma kowacenku ta zama kamar ummu sharik ummu sharik ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata masu daraja da ta musulunta a farkon musulunci kun san abin da ta riƙa yi da'awa ta riƙa yaɗawa da yawa mata a hannunta suka karɓi musulunci ummu sharik al-asadiyya ko al-azdiyya ko ad-dawsiyya ko al-ansariyya duka waɗannan nasabobinta ne al-imamu hajar ya tabbatar da su ta rika shiga gida tana da awa har kafirai suka zo suka kama ta suka ce wallahi ba da dan jama'a ki wala fa'alna biki kaza wa kaza amma duk da haka suka dauke ta suka je suka daure ta kwana uku ba su ba ta ci ba su ba ta sha karshe Allah subhanahu wataala ya rika saukan mata da bokiti na ruwa daga sama karama ita ma ta bayyana a gare ta tana shan ruwa karshe kuma waɗannan mutanen da suka daure ta ta zama ita ce sanadiyar musuluntarsu to kun ga duk wannan tasiri ne na ilimi in an yi ilimin nan a yi aiki da shi ku yi mu yi ƙoƙari mai koyi da waɗannan bayan Allah mai koyi da hanna bintu faquf yadda ta tsaya ta kula da yadda tun kafin haihuwa shi yasa tarbiyya ana yin ta ne tun kafin haihuwa 'yan uwa sannan a ci gaba da yi har a ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai sau da haka ba za mu shiga kissar annabi zakariya alaihi salam ba saboda in muka shige ta kuma wani majalisin ne mai zaman kanshi ya kamata mu tsaya a nan insha Allah ta'ala darussan da muka fitar a ciki Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon ɗaukar su mai aiki da su waɗanda kuma muka yi tuntuɓan harshe ko muka yi kuskure ko muka faɗi abin da ba haka yake ba to Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana kuma Allah madaukakin sarki ya sa kan mai aiki da wannan kuskuren da muka yi Allah ya muku albarka dama kuna da ita Allah ya ƙara eh ai kun sa abin da ake ce ma albarka ko me albarka me ce ce albarka me ake ce ma albarka wa alaikum salam daga cikin ma albarka akwai wannan sallamar da kika yi ko eh to amma me albarka yawa yana ciki ko yana cin abin da albarka ke haifa amma aka ce albarka asali shine alkhairin Allah ya tabbata akan mutum kuma ya ta karuwa alkhairin Allah guda nawa ne yawa to shi yasa duk wani addu'a ce mai tsada addu'a ce mai tsada saboda Allah ya kara muku albarka Allah ya kara muku albarka Allah ya kara muku albarka dukkanin mu Allah ya kara mana albarka dama muna da albarka insha Allah to muna fatan Allah ya kara mana Allah kuma ya dawwamar da wannan albarka a tare da mu zurriyan mu gabaki dai Allah ya shirye su Allah ya musu albarka Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga abubuwa na fitinu na zamani waɗannan abubuwa da suke faruwa marasa daɗi a ƙasar mu Allah ya yi mana Allah ka mana alkhairi a cikin gidajenmu Allah ka mana alkhairi a cikin kasuwanninmu Allah ya ƙaro mana alkhairi a hanyoyinmu ya tsare mu daga sharrura wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh